لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا عباد الله فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم فقد انقضت الأيام الفاضلة والأجواء الإيمانية المباركة التي عشتموها في شهر رمضان تنسكتم وتعبدتم وتألهتم بأرقى درجات من الإخلاص والاجتهاد والتفاني في نيل مرضاة الله فصمتم نهاره وقمتم ليله وتلوتم فيه كتاب ربكم واستمعتم إلى شرح معاني آياته نلتم في ذلك من التدبر والتفهم والتعقل لتلك الآيات ما فات الغافلين وذهبت فرصته عن المتساهلين وقمتم بأصدق وجوه المواساة تجاه إخوانكم الفقراء والمساكين والمحتاجين إنكم حقا بذلتم جهدكم وقد انسلخ الشعر بما فيه وفاز المتسابقون وأفلحوا وخسر الغافلون وانخذلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وخذوا من تقدم الأيام ومرورها عظة وفي تقلص الأوقات وسرعة ذوالها معتبرة وإنكم راحلون عن هذه الدار يوما يأتي مستعدين أو غير مستعدين وكم من أخ صلى معنا هنا العام الماضي والعام المنصرم واليوم إنمح اسمه من صفحات الذكر أيها المسلمون إنكم واقفون أمام ربكم في يوم تشخص فيه الأبصار يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم لا, يوم لا, بيع يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليجمع ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه يوم ينفع الصادقين صدق صدقهم يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد اتقوا الله عباد الله واتقوا الله واستعدوا للقاء الله في هذا اليوم ثم تذكر ما أوجبه الله عليكم من حقوق أولاها بالاهتمام والمحافظة وأعظمها حق الله تعالى وهو أن يعبد وحده وأن يدعى وحده وأن يتوكل عليه وحده وأن يلجأ إليه وحده وأن يرجى وحده وأن يخاف وحده وأن يذبح له وحده وأن لا يشرك معه في شيء من حقوقه إنه لأعظم حق لا حق أعظم منه من أجله خلقت السماوات والأرض وجعلت الجنة والنار عليه مدار الحساب الفل الف الفلاح هو الفلاح فيه والخسران هو الخسران في حقه من جاء به يوم القيامة دخل الجنة ومن جاء بنقيضه ألقي في سقر لا تبقي ولا تذر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan godiya ga Allah maɗaukaki da kuma yabo a gare shi mai tarin yawa da salati marar iyaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina muku murna a madadin ni kaina da sauran al'umma baki daya ina mana murna kuma ina mana farin cikin zuwan wannan yini da muka shige shi kwanakin nan masu falala masu daraja masu girma na imani wanda Allah maɗaukaki ya sanya mu muka bauta masa wata guda cikin watan Ramadan wannan kwanaki fa sun ƙare lokacinsu ya wuce labarinsu ya tafi kun yi ibada kun miƙa lokacinku zuwa ga Allah an yi sallah da daddare an yi azumi da rana kun yi ƙoƙari matuƙar ƙoƙarinku wajen ikhlasi da kyautata niyya da kuma yin ƙoƙari da ba da rayuwa baki ɗaya wajen a samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala kun karanta littafin Allah safiya da maraice cikin dare an karanta alƙur'ani kun saurari darussa daban-daban na jin yadda za a fassara kalmar Allah maɗaukaki kuma an fa'idanta da ita a cikin wannan wata kun samu damar tadabburi tuntuntuni akan ayoyin Allah da maganganun Ubangiji subhanahu wa ta'ala kun fahimce su irin yadda gafalallu ba su fahimta ba waɗanda suka yi sakaci ba su karanta alƙur'ani ba ba su halarci wuraren da kuka halatta ba ba su samu irin wannan dama ba sun yi kansu sakaci kuma sannan kun yi wani ƙoƙari shine wajen taimakon ‘yan uwanku mabukata wanda Allah bai ba su irin abin da ya ba ku ba kun taimaka musu an ba su abin da za su ci an ba su abin da za su yi sutura an kuma taimaka musu a cikin rayuwarsu hakikatan ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa daga cikin ku yayi irin kokarin sa babban abin da muke fata shine Allah ya karbi wannan ibada daga gare mu kuma Allah ya sa muna cikin waɗanda Allah ya yanta su a wannan wata bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye shi mu bi dokokinsa mu san abin da ya ɗora mana kuma mu bi wannan abin da ya ɗora mana tiryan tiryan ba tare da wasa ba mu sani cewa cikin wucewar kwanaki da muke gani akwai wa'azi lokuta su wuce su ƙare wannan wata ya zo ya tafi wannan sati ya zo ya tafi shekara ta ƙare awoyi sun ƙare wannan abin shi kaɗai ya ishe mu wa'azi ya kamata mu lura irin yadda kwanaki suke saurin wucewa dinnan lalle akwai wa'azi a ciki akwai abin da yake wajibi a kanmu mu mai da hankali mu kula mu lura da cewa ba wani abu ne yake ƙarewa ba awoyin rayuwarmu ne suke raguwa kwanakinmu ne suke ƙarewa ajalinmu ne yake zuwa kusa haɗuwa da ubangiji ne yana dab da ya zo mana ko an shirya ko ba a shirya ba lokacin idan yayi tafiya dole a tafi wannan rana kowa daga cikinmu ya yi tunani ya yi tuntuntuni ya wa kansa adalci ya kintsa in ya tsaya gaban ubangiji ran da Allah zai tsaye da shi a gabansa babu mai kare shi shi kadai abin da ya aikata a duniyan nan shine kawai za a yi masa hukunci a kansa in khairan fa khair wa in sharran fa shar zai tsaya gaban ubangiji a wannan wuni wanda mun samu siffofinsa a cikin alkur'ani wurare da yawa Allah maɗauki ya siffanta wannan yini na tsayawa gaban Ubangiji da abubuwa da siffofi masu ban tsoro na karanto su kunji ba sai na fasara kowanne daga cikinsu ba saboda lokaci don haka ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma sannan ka kiyaye haƙoƙi da Allah ya ɗora a kanka babba daga cikin haƙoƙi da Allah ya ɗora a kanka shine haƙƙinsa shi kansa haƙƙin Allah haƙƙin abauta masa shi kadai za a bautawa shi kadai za a roƙa shi kadai yayi halitta shi kadai za a daga hannu a ce ya Allah ba ni shi kadai za a yi yanka da sunansa shi kadai za a yi wa sujada shi kadai za a yi wa ruku'u shi kadai ne wanda za a fake zuwa gare shi shi kadai ne wanda za a yi fatan alheri ya zo daga gare shi shi kaɗai ne wanda za a ji tsoron azabarsa a haɗu da ita kullum ya zama tunaninka wannan haƙƙi na Allah ka ba da shi ya kai bawan Allah sannan kuma kada a haɗa Allah da wani wajen bauta kada ka ɗauki wani ko mutum ko aljani ko mala'ika ko wani abu ko menene shi ka haɗa shi da Allah ka ba su matsayi tare baka kyauta wa kanka ba ka yi zaluncin da babu irinsa duk tun da aka yi ɗan adam ba a yi zalunci da zaluncin nan ya kai girman shirka ba Allah maɗaukaki ya tsare mu daga aikata abin da zai ɓata mana tauhidi ya ku bayan Allah ran tashin alƙiyama hisabi babban matakin da za a yi magana a kansa yana da alaƙa ne da tauhidi ka zo da tauhidi ka bauta wa Allah shi kaɗai aljanna an haɗa da wani sai ka tsaya in dai mutum ya bauta wa wani wanda ba Allah ba ya je ran tashin alkiyama ya haɗu da Allah to a wuta zai dawwama wutar da ba za ta bar komai a jikinsa ba komai za ta kona shi kuma a cikinta zai dawwama har abadan abada kamar yadda bahaushe ke cewa bayan haka ya bayan Allah a cikin haƙoƙin da wajibi ne mu kula da su mu mai da hankali akan sallah sallah a cikin jama'a kada ka zauna kana sallah a gindin bishiyar kofar gidanka ko a cikin gidanka sallah ita ce babbar alamar da manzon Allah sallallahu alaihi ya sanya mana bambanci tsakanin wanda ba musulmi ba da kuma musulmi mai la ilaha illallah muhammadun rasulullah abu na gaba mu mai da hankali ya kai bawan Allah ka mai da hankali akan haƙƙin iyayenka daga cikin abin da zai nuna mana girman haƙƙin iyaye irin yadda Allah maɗaukaki a cikin alƙur'ani in ya faɗi haƙƙinsa sai ya gwama shi kuma tare da haƙƙin iyaye wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai ce mai wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah shi kadai kar ai tarayyar kowa da shi sannan kuma iyaye guda biyu da uwa da uba a kyautata musu don haka haƙƙinka ne a matsayinka na mutum musulmi ka zama cewa ka sauke haƙƙin iyayenka kai ai ba zancen saukewa ba saukewa ba mai iyawa sai dai ka yi gwargwadon abin da za ka yi ka kyautata ma iyayenka ka yi musu magana mai kyau tufatarwa ciyarwa makwanci mazauni duk abin da kake so na alheri ka same shi kana so ka same shi to kai ma iyayenka Allah sai maka albarka a duniyan nan kuma sannan kana da lada gwaggwaba da Allah zai aje maka shi ranar gobe kiyama bayan haka ya ku bayan Allah ku kiyaye 'ya'yanku 'ya'yanku maza da 'ya'yanku mata a kula da su a mai da hankali akan tarbiyyarsu kada ku miƙa tarbiyyarsu zuwa ga wasu abubuwa da wasu hanyoyi munana waɗanda za su canza musu ƙwaƙwale su kawar da su daga tarbiyyar da kuka ɗora su su kawar da su daga turba madaidaiciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sa su su shiga zinace-zinace su shiga shaye-shayen ƙwaya da makamancin abubuwa irin waɗannan wanda za su jawo maka nadama a duniya nadama a lahira ranar da nadama ba za ta yi amfani ba ba za a dawo da kai duniya ka gyara ba a nan duniya kuma ka yi abin kunya abubuwa marasa kyau za su same ka za ka zub da hawayenka saboda damuwa da 'ya'ya za su jefa ka a ciki wannan kuma duk saboda sakacin da kai baka ba su tarbiyya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ba bayan haka ya bayan Allah al-ilm al-ilm a nemi ilimi a nemi ilimi al'umman nan tamu tana cikin wani irin duhu na jahilci duhu mai zurfi wanda za ka yi mamakin irinsa a al'ummar da take kallon gabas tana la ilaha illallah muhammadu rasulullah ake allahu akbar ana sallah ana azumi amma ka samu mutum bai san addininsa ba da girman shekarunsa an aje karatun addini an ɗauka sai an gama komai na duniya ta yi daɗi sannan sai a ɗauko addini a ɗajajibo ƙur'ani a kaɗe masa ƙura sai a je gun malam mutum ya shekara saba'in ku je ƙauyuka ku gani saba'in mutum bai iya alwala ba saba'in ba zai iya cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da larabci mai kyau ba ba cewa aka yi da mu larabawa ba amma dai musulunci akwai abubuwa da yawa da larabci ake yin su ba mai karanta maka fatiha da hausa ba za a karanta maka fatiha da wani yare ba dole da larabci za a yi za ka samu ɗimbin mutane a cikin al'ummar mu ba su iya wannan ba mun zo mun zauna mu a cikin gari muna ta rigima da junanmu a ƙauyuka kuma suna can suna neman yadda za su gyara addininsu ba su sani ba ya ku bayan Allah wajibi a yi ilimi malamai a tashi a shiga lunguna kuma sannan a yi adalci wajen duk mutumin da zai jagoranci mutane a harkar addini ya zama cewa ilimi ne ya ɗora shi a kai ba kawai saboda maganar ko gado ko makamancin wannan ba a haka za a fidda mutane a fidda al'umma daga damuwa da bakin ciki da kuma mummunan duhu na jahilci Allah ya tsare mu sannan banda wannan jahilcin nan ne ya jawo sanin alkur'ani yayi rauni sanin sunnar manzon Allah sallallahu kai sanin waye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din mutum nawa ne suka sani ɗan kaɗan ne wanda ya kamata wajibi al'umma su mai da hankali a damu da wannan harka a shiga lunguna a ilmantar da mutane a nuna musu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora mana na wajibin karantarwa kamar da na ambata akwai wajibin malamai akwai wajibin shugabanni akwai wajibin iyaye su mai da hankali wajen wannan harka a ga cewa an yi ilimi banda wannan ilimin rayuwa ilimin sana'a ilimin da kullum ina faɗin irin wannan kalma cewa a rashinsa ake mana gori a ƙasar nan a ce mana yanci ma zaune ba kwa contributing komai a cikin tafi da ƙasa ku ne kaza ku ne kaza saboda me saboda mun yi watsi da ilimin da ta hanyar sa ne ake samun irin dai wannan ɗaukakar da ake so ta duniya don haka idan muka zauna cikin ƙasƙanci da wulaƙanci ilimi ya lalace ba a gyara shi ba ba a kintsa shi ba a gida a gyara a waje a gyara gwamnati ta gyara to idan ba a samu wannan ba za a zo a yi nadama kuma irin wannan kaskanci ba a ga ranar da zai ɗauke ba Allah ya tsare mu bayan haka ya ku bayan Allah mu kiyaye da halin da muke ciki yanzu rayuwar mu ta cancanza rayuwa shekara ashirin da ta gabata ba ita ce irin rayuwar da muke ba yanzu rayuwar mu ta tashi ta koma gaba ɗaya kashi tamanin cikin ɗari ta koma harkar waya kowa ka same shi wayarsa a masallaci waya ya fito daga masallaci farkon abin da zai buɗa wani yana sallama ma daga sallah kafin ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wani kafin ya faɗe su sai ya zaro wayarsa kai wani ma yana cikin sallar ana bugo masa waya zai buɗa ya duba ya ga waye ya bugo masa sannan kuma ya mayar cikin aljihu duk a gaban ubangiji wanda ya halicce mu amma muke masa wannan suka ce gashi a gaban shugabanninmu na duniya ba za mu yi wannan abun ba in shugabanka na duniya ya kira ka ga ka gashi za ka aje komai attention ɗinka gaba ɗaya a gabansa yake ya gaya maka ka kiyaye don ka je ka yi aiki da abin da ya faɗi amma wanda ya halicce ka kana wasa da shi ka sa kiɗa a wayar an zo masallaci ka sa wa mutane kiɗa wannan abu ya kamata al'umma a mai da hankali kuma sannan abubuwan da ake kallo ta hanyar wayoyin nan yaɗa ƙazafi ka cuci ɗan uwanka zato yaɗa labaran ƙarya labaran tashin hankali haka kawai saboda wani ya yi maka forwarding kana duba kana karanta wani ma bai gama karantawa ba shikenan shikenan sai duba ya sa list ɗinsa shi ma tura wa mutane baka duba ba baka yi bincike ba wani irin abubuwan nan wata kalmar fa sai ta tada yaƙi kai ka karanta baka duba ba ka tura wa mutane ka ce a tashi a yi hayaniya ko makamancin irin waɗannan abubuwa wannan ba zai taimaka ba a mai da hankali a kula da waɗannan abubuwa da ake ce ma hanyoyin sadarwa na zamani kuma mu ji tsoron Allah a cikinsu mu yi amfani da su daidai gwargwadon bukatarmu ba su ne rayuwarmu ba rayuwarmu za ta iya tafiya ko da babu su ya kuma abuta wannan ƙasa ta najeriya ku ji tsoron allah subhanahu wata'ala baki ɗayanmu mu ji tsoron allah mai girma da ɗaukaka kuma sannan kar mu yi wasa da wutar yaƙi da garwashinta mu riƙa ta lailayarsa a hannunmu muna ɗauka wani abu ne mai sauƙi a faɗe shi ko a jefa shi nan ko a jefa shi can a kula da abin da ake faɗi kalmomi duk da za su tada hankalin al'umma wajibi ne akan musulmi ya nisance su harka da ta shafi rayuwar al'umma baki ɗaya shugabanni ne masu magana a cikinta ba kowa ne zai zo ya sa baki akan abin da zai daga hankalin al'umma ba wannan yayi kungiya ya koma gefe ya ce za a yi kaza wannan yayi kungiya ya koma gefe ya ce za a yi kaza wannan ba zai taimaka mana wajen mu zauna lafiya ba wajibi kuma kamar da nake ambatawa shugabanni su katse wannan irin abubuwa su fito su sa baki abubuwa su lafa a ji ra'ayinsu a sa mataki akan abubuwa da suke gudana maimakon kowa a bashi dama ya ta faɗin abin da zai tada hankalin al'umma kuma ya jefa shi inda yake so Allah ya tsare mu ya ma'abuta wanda Allah ya jarrabe su da lalacewa ta tarbiyya muna roƙonku don Allah a ji tsoron Allah masu yaɗa hanyoyi da za su lalata mana samari su jefa su shaye-shaye a shaƙwaya hankali ya tafi a je a yi zina a yi luwatsi a ɓata 'ya'yan mutane babban mutum ko ma bai sha wata ƙwaya ba ya lalata 'yar shekara biyar bakwai a zo a yi ta wannan zancen ana faɗinsa yau a rediyo an faɗa gobe an faɗa kuma kullum abin nan ana faɗarsa yana ƙaruwa ya jama'a me kuke so a yi ne a duniya nan hmm? me irin wannan hali me yake so Allah ya yi da shi in ya zo ran tashin alƙiyama Allah ya tsaye da shi me zai ce wa Allah wacce hujja ce a gabansa ya lalata 'yar mutane shekara biyar shekara bakwai in an tsaye da shi me zai ce wa Allah me yake nema a duniya ka jefa tarbiyyar wata ya ta shiga bala'i ka lalata mata rayuwa saboda kawai ka biya wata bukatarka ko bukata ta sha'awa ko bukata ta neman duniya kawai a mallaki kaza a mallaki kaza ko a yi mulki ko kuma a samu kaza da kaza da kaza irin waɗannan abubuwa ya bayan Allah wajibinmu ne baki ɗaya mu haɗa kai mu haɗa kai da duk wani ƙarfi da yake taimakawa a maganin wannan abu to mu haɗa kai da shi Allah taimaki gwamnatocinmu da ma'aikatan tsaronmu wajen dukkan abin da zai kawo lalacewar al'ummar mu Allah ya ba su basira da za su gano hanyoyi da ake lalata al'umma Allah kuma ya ba su kofar da za su yi maganin waɗannan al'amura banda wannan kuma ya ku bayan Allah musamman yan uwana samari samari maza da mata ina kuka sa rayuwarku me kuka sa a gaba me kuka tsara wa rayuwarku kuke so ku aikata ku waiwaya baya ku gani a bayanmu duk wata al'umma da Allah maɗaukaki ya halaka mafi yawansu samarinsu ne suka jawo musu samari ne suke karɓar abu ko su yi watsi da shi annabawa manzanni za su zo daga Allah samari da manya wasu su karɓa wasu su yi watsi su yi wa Allah karan tsaye a kan maganarsa su kori annabinsa daga garinsu su yi watsi da maganarsa Allah maɗaukaki ya halaka su samari ku mai da hankalinku ku dawo kan tarbiyyar addinin musulunci duk inda za ku je neman wani abu ba ta hanyar karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam faduwa ce kuma ba za a ci nasara ba muna fata ku mai da hankalinku ku jawo dukkan abin da zai ja mana mu zauna lafiya Allah mu dauke taimake ku akai ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك da sunayenka mafi tsarki da siffofinka mafi ɗaukaka Allah ka karbi ibadar azumi da muka yi a wannan wata da ya gabata Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka ‘yanta daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna, ya Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki, ya Allah ka tsabtace mana zukatanmu, Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, Allah ka ba ta kwanciyar hankali, dukkan abin da zai wargaza ta Allah ka wargaza shi, dukkan abin da zai cutar da mu yake harin mu ya lalata mu a matsayin al'umma, ya Allah ka lalata shi kafin lalatar tasa ta iso mu. ya Allah ka tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka taimaki samarinmu Allah ka shiryar da su kan hanya dukkan abin da zai lalata musu kwakwalwa dukkan abin da zai lalata musu tunani dukkan abin da zai lalata musu tarbiyya ya sa su su zama masu halaye na- marasa kyau ya Allah kai maganin wannan abu Allah ka hana shi tasiri akan kwakwalansu ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon yin abin da shine ya dace Allah ka taimake su akan sauke wajibinsu shugaban ƙasarmu ya Allah ka ba shi lafiya Allah ka dawo da shi wannan ƙasa tasa lafiya Allah ka bashi haɗin kan al'umma don ci gaba da abin da yake na taimakon al'umma ya Allah ka taimaki shugaban wannan jiha tamu da sarakunan wannan jiha tamu baki ɗaya Allah ka yi musu albarka baki ɗaya dukkan abin da suke so na alheri Allah ka musu mu kuma wannan al'umma ya Allah Allah ka yi mata rahama Allah ka tausaya mana ya Allah kar ka kawo mana ranar da za mu yi nadama mu zub da hawaye saboda rashin haɗin kanmu Allah ka ba mu haɗin kai Allah ka kyauta mana dukkan abin da muke so ya tabbata na maslahar mu Allah ka ba mu shi dukkan abin da kuma zai ja mana mummunar matsala da za mu rasa yadda za mu yi da ita Allah ka yi mana maganinta Allah ka taimake mu akan tarbiyyar 'ya'yanmu da matanmu da samarinmu da dukkan kuma mutumin da yake tare da mu Allah ka ɗora mu akan turba madaidaiciya ya zama akan ta za mu mutu kuma mu haɗu da kai Allah ka sa sakamakon mu shine aljanna wassalamu alaikum